الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين لا أتى السلام عليكم ورحمة الله wannan shi ne darasi na biyar a jerin darussanmu na nahau da adab wanda muke gabatar da su a yau na biyar ne ko wanda muke gabatar da shi a yau lahadi yau asabar kai ashirin a na biyar ne na shida ne na biyar ne a yau asabar ashirin ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma ya dace da safiya ta yau na watan turawa ne ɗaya ga watan bature watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya a darasin da ya gabata karshen abin da muka yi magana a kansa shine alamomin da ake gane harafi da su mun yi magana a kan alamatul isa muka yi magana a kan alamatul fi'il sannan muka zo muka yi magana a kan alamat na mai al'arfin alamat na al'isu mun lissafa alamomi guda nawa eh guda hudu na farko aljar ko alkhaf na biyu at-tanwin na uku al-alif wal lam dukul alif wal lam na hudu dukul huruf al-khaf mumtaz da muka zo kan fi'ili sai ko muka gane alamomi guda da fasili guda hudu ana gane kalmar fi'ili ce ta ɗaya daga cikin alamomi guda hudu na farko kad na biyu asir kamar ta ta'alam an gane ku na uku saufa kamar saufa ta'alamun sun makalla saufa ta'alamun na hudu kamar kawo sami a sai ko muka ce shi harafi shine wanda baya karban ɗaya daga cikin alamomin ismi ko baya karban ɗaya daga cikin alamomin fi'li kullu lafzin la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li fa huwa harf kullu lafzin la yaqbalu إحدى علامات الفعل ولا يقبل إحدى علامات الاسم فهو حرف wannan shine abin da muka tsaya a kanka yau kuma za mu kai kan babi na li'irabi al-irab me yace
باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواسم الكلم واختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا. وأقول الإعراب له معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي أما معناه في اللغة فهو الإبطال والإبانة نقول أعربت أما في نفسي
ممتاز باب الإعراب wato babi ne da yake magana a kan li'irabi al-irabu huwa tazyiru awakhir al-kalimi bi ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw tadmiran wannan ita ce mai magana ta shi asalin mai littafi mai littafin ajrubiya kafin magana ta wanda yi sharhi shi al-ustaz muhyiddin abdul hadid wato lirabi shine taghyiru awakhir al-kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تو a nan waɗansu malamai suna cewa ya haɗiye wata kalma wadda da ya faɗe ta da ya fi kuma zai bayyana cikin sharhi bukatuwar wannan tarihi zuwa ga wannan kalma a madadin ya ce taghyiru awakhiril kalimi canjuwar karshen kalmomi da sai ya ce taghyiru ahwali awakhiril kalimi canjawar halayen karshen kalmomi don karshen kalma din ba shi ke canjawa ba halin karshen ne yake canjawa an gane ku yanzu idan kace zaid me ya a karshen zaid dalil wannan dalil din baya canja daga dal ya koma so ko ya koma ta ko ya koma wani harafi amma halin sa ne ke canjawa daga ja'a zaidun إلى رأيت زيدا إلى مررت بزيد yanzu a nan karshen kalma ne canja ko halin karshen kalma da shi ne suka ce da cewa yi da cewa yi tazyiru ahwali awakhiril kalimi canjawar halayen karshen kalmomi wannan shine da irabi wato canjuwar karshen kalma daga rufu'a zuwa nakaba zuwa jarra idan kalmar ismi ce ko daga rufa zuwa nakaba zuwa jazma idan kalmar fili ce fada mai ta wato da rufa da nakaba fi'ili da ismi suna tarayya wajen karɓar su amma ismi ينفرد بالجر كما يبدا الفعل ينفرد بالجزم با يند za a yi kaga ismi ya zo majzum kamar yadda ba yanda za a yi kaga fi'li ya zanto majrur amma ya iya yiwa kowane ɗaya cikin fi'li ko ismi an ya kona marfu'an aw mansuban fal fi'lu qabilun lin naqbi وماذا والرفض وكذلك الاسم الفعل والاسم كلاهما قابل للرفع والنصب بينما ينفرد الاسم بالجر كما ينفرد الفعل بالجزم جميل جدا تتنجاور wannan karshen daga wannan hali zuwa wannan hali kamar da muka ce idan ismi ne canjuwarsa min ar-raf'i ila an-nasb ila الجر اذا فعل لي تنجز zuwa من الرفع الى النسب الى الجزم wannan canjawar shi ne ake kira suna da irabi an gane ku a wurin malaman nahu sun da ke kawo canjawar likhtilatul awamil domin canjawar canjawar ababu a'a ba halaye ba a'a ba ba za mu ce ayyuka ba ba yadda za ka iya hausantar da nahu ba zai hausanta ba awamin eh awamin jam'i ne na amil amil a wurin malaman na hau duk abin da ke haifar da wani tasiri a halin karshen kalma ya haifar da tasiri sanadiyar shigarsa wanda ba dan shigar shi ba da ba a samu tasirin ba kamar yazhabu yasra'u kaga kowane ɗaya daga cikin su ya samu mai arrafu don me bai samu abin da zai yi wani tasiri ya hana rufa'a ba amma idan ka ce uridu an azhaba me ya haifar da azhaba an da ta shiga kaga an nan ta zama amil ce an gane ko amilun nafsi ke abin da ke kawo tasirin nasba an gane ko haka idan ka ce zaidun muhammadun dukkan su kowanne nan wurin wato ainihin ya samu rufa dan ba wani dalili da ya da zai tasirantar da samu wani abu ba rufa don ba amma idan ka ce marartu bi zaidin marartu bi muhammadin saboda mai ya sami muhammadin ko zaidin saboda amin na me ba kaga nan ba ta zama amin ce wato dai amin shi ne duk abin da ke sanya tasirin canjuwar karshen kalma wannan kalmar kismi ce ko fi idan guda ɗaya ne in suna da yawa sai a ce musu ne awamin kaga nan guru urukul khafd dukkan su awamin kamar yadda urukul khafd dukkan su ne ne awamin da an da nan da izan da kai dukkan su ne ne awamin to akwai awamin da suka shafi jismi akwai awamin da suka shafi fi to su awamin su suke haifar da tasirin canjuwa daga asalin wasali zuwa wani asali wani wasalin daban wanda ba shi ne asali ba asalin ismi kawai ya zanto marhuci muhammadun zaidun kitabun kalamun hadha huwa al-asl لكن قد ينتقل من هذا الاصل الى شيء اخر يقول محمدا كما رايت محمدا زيدا رايت زيدا ina fata muku to wannan domin samar wani halin yanzu kun gane me ya halin to rakan duk sunan da kuka dama a hausa ya halatta tunda dai kun gane shi an hausa da yan an tambaye su za ku wancan malamin ya ce ne kayayyaki kake ko ne waɗansu abubuwa rawa na manta kuma ka manta abin da ka faɗa shi yasa na fi son na fi son mu fahimce ta a na'au idan ya so hausa duk wanda ka dama ka bai ba wanda zai ce ma dan me dan hausa ba su islahi yanzu na hau muke son ke mu fahimce a islahi na hau a hausa duk abin da ka dama ka bai wanda za a gani ina ba don kuma yanzu amma mu ce sai mun nemo kowace kalma ta larabci ɗaya ɗayar ta a hausa to ba za mu yi cin nasara amma mu gane mai laraba a cikin in mun tashi da hausa in kalma ɗaya a larabci suna buƙatar kalma uku kafin a gane ma'anar ta hausa sai mu kawo kalma uku a hausa dan ba dukkan kalma ɗaya ce a larabci za ka samu kalma ɗaya a hausa da za ka fassara ma ita ko a wani yare daban ba dan larabci na ba don gwamnati to me yasa ake samun canjuwar halayen karshen kalma duk ikhtilaful awamil dan canjawar al'awamil addakhilatu alaiha wanda suka shiga kan kalma an gane ku yanzu na ce awamil kowa san ne nake lafzan aw takdiran sawa'un to shi wannan lafzan aw takdiran yana komawa ga canjuwar halayen karshen kalmomin canjuwar ta iya zantowa a lafazance ta iya zantowa kuma a me a kaddare shi ake nufi ko kuma ana nufin shigar amil a cikin kalma din shigar amil din ta iya yiwa a lafazance ga amil din tana ganin su ta iya yiwa kuma amil din me a kaddare kaddara shi ake me ake nufi a ciki na ɗayan ko na biyu wato zai iya yi wa amil a ganka a lafazi zai iya wa kuma kaddara shi aka yi eh gaskiya abin da yake a sarari a nan gudun halayen karfi ake ne duk da cewa na biyu zai iya ɗaukar ma'ana amma kwana tsammanin a matakin wannan littafin zai kawo wannan yanzu ko wancan din ba amma a matakin wanda littafin ba zai kawo shi yanzu da kaso wanda ake nufi shine na farkon canjawar karshen kalma din halin karshen kalma ya iya zantowa a lafazi ya iya zantowa kaddarawa kamar da nace ja'a muhammadun muhammadun fa'il marfu'un bi dhammatin zahira dai ja'a al-fata الفتى فائل مرفوع بضمة مقدرة فهذا ظاهر أنا كما كذا لفظا أو تكثيرا أنغاني فوق sai ce wa kulu shi ne kashi kenan al-irabu da mu ma'ana yani shi ne irabu yana da ma'ana guda biyu ahaduhuma lugawi ɗaya daga cikin ma'anonin ma'anar irabi a lugha والآخر اصطلاحي تبين معنر لإرابي أصلا زنتين ما لمن نهو نمتنا نهو amma ma'anahu fil lugha idan kana son ka gane ma'anar li'irabi a lugar larabci fa huwa al-izharu wal ibanatu shine al-izharu bayyanar da abu wal ibanatu da fito da shi salali wannan shine i'rabi a lugar kenan an gane ko تقول أكنت على ربي أعرضت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته wato idan ka bayyana da shi ka fito da shi abin da ke zuciya da ka fito da shi fili to wajen ba labarin sai ka ce a haratu an ba fi nafsi na bayyana duk abin da ke cikin zuciya ma'ana azhartuhu wa aban ina ba da kan fahimta sukan ce a'arabatin jariyatu wajhaha ai budurwar ta bayyana da fuskanta idan ba ta yi mai ba in ba ta yi lullufi ba a'arabatin jariyatu wajhaha ko an wajhiha to wannan dai bi'rabi a lugar kenan fito da abu sarari an gane ko wa amma ma'ana abu istila ma'anar الاصطلاح هو ما ذكره المعلم المعلم في قوله تغيير اواخر الكلم dalili yace idan kana son ka gane ma'anansa a islahi shine abin da mai littafin rage ya faɗa ba kaga shi mai kirki ya baka ma'anansa ne a lugha amma ga ma'anansa sai islahi sai ya wadatu da abin da mu'allaf ya faɗa mu'allif ya faɗa hakan ce al-mu'allif mawallafin al-mu'allaf littafin al-mu'allif mai wallafa marubuci kenan al-mu'allaf abinda aka riga aka rubuta littafi kenan an gane ku
والمقصود من تغيير اواخر الكلم تغيير احوال اواخر الكلم kun ga bayanin da na ya fito ko wal maqsud min taghyir awasir al-kalim da yake canjuwar karshen kalmomi abinda yake nufi da shi taghyir ahwali awasir al-kalim aha ولا يعقل ان يراد تغيير نفس الاواخر dan baya yiwa a hankalce yana nufin canjuwar asalin karshen kalmomi din kamar da muka ce zai a canza shi daga dalin ya koma ko ta ko wani abu ba wanda yake nufi a yana nufin halin da dalin din ya kamata ya samu shi da yake canjuwa فان اخره الكلمه نفسه لا يتغير fa inna akhiral kalimati فان اخر الكلمه نفسه لا يتغير لا يتغير mumtaz aha وتغير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما kun gane ko duk wannan na riga na yi mana shi a hausa abinda ake nufi da canzuwar halayen karshen kalma ibaratun an tahawwulaha fassara ne na canzuwarta min ar-raf'i daga ar-raf'u ila an-nasbi zuwa nasba aw al-jarri ko jarra haqiqatan muga abun gashi a hakika a zahiri kamar da muka ce za a ja'a zaidun aw hukuman ko kuma a hukunci rufa'a ce duk da ido baya ganin ta kamar da muka ce ja al-fata an gane ko ah ويكون هذا التحول بسبب تغيير بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها أو نحوها أو نحوها إلى آخر إلى آخر يقتضي إلى آخر إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وحدوم جرا أو abin da kuma ake nufi da canzawar al'awamil da yace lafilafi al'awamil dafirati alaiha min amilin ma'ana su canju daga amilin ya fi rafa abin da yake haifar da rufa'a alal fa'iliya bisa ga fa'ilanci kamar a ce kalma ta zama fa'ili alfa'iliya amilun min awamilin rafa au nahwiha ko makamancin haka kamar al-ibtida'iyya ita ma amilun min awamilin rafa kaunul kalima مبتدا او كونها خبرا كل ذلك عامل من عوامل الرفع الى اخر wato canjuwar wato shi amil din daga abin da ke haifar da rufa ila akhar zuwa ga wani daban yaktabi nasba wanda shi yana zartar da hukunci na samun nasba alal maf'uliyya a bisa ga kasancewar kalmar maf'ulun bihi mansub aw nawiha ko kuma wani abin daban wanda yake kamar ka ce inna allaha kaga lafazin jalala nan gurin mansub ما هو العامل كلمة إلا أما إذا كنت رأيت زيدا زيد أنا نقول منصوب لي ما هو العامل سيكتي المفعولية المفعولية وتمفعولا شيني يا يبدا من نسبة كما إذا كنت جاء زيد زيد أنا نقول مرفوع لي ما هو عامل الرفع سيكتي الفاعلية وتفاعلا ya haifar da me wato ainihin ya haifar da rufa kamar da idan ka ce a zaidun qa'imun da zaid da qa'im kowanne marfu amma zaid ma dalilu rafihi ma huwa amil rafihi sai ka ce al-ibtida'iyya wato kasancewar sa mubtada to qa'imun fa ma dalilu rafihi ma huwa amil rafihi sai ka ce ne al-khabariyya kasancewar sa khabar duka waɗannan awamin ne to kun ga anan wurin sai ya ƙara ba mu ma'anar da muke so mu tabbatar da kaga lokacin da ka ce ja'a zaidun ko ra'aitu zaidan mun ce zaidun ja'a zaidun wato marfu'i ne al-fa'iliya al-fa'iliya din nan amil ne daga cikin awamin amma هل هو عامل ظاهر او مقدر وبمعنى اخر هل هو عامل لفظي او عامل معنوي معنوي جميل جدا حتى في كتابة اكوي عامل لفظي اكوي عامل معنوي هنا بدأ انت عامل لفظي ومرت الى دعالا marartu bi zaidin kowa san amin ne lafazi don ga ka ce bi amma dan ka ce zaidun qa'imun ba mu ga wani amin ba a idan mu wanda ya haifar da rufa a kan zaidu ko ya haifar da rufa a kan me amma kuma akwai amin din wannan amin din hal huwa lafziyun aw ma'nawi jamil jiddan ina fatan kun fahimta wato akwai amin lafzi akwai amin ma'nawi to kaga a nan babin haka suke cewa amma akan abin da ya shafi rufu a kotun to zahira ko mukaddara idan sun ce hakikatan auta kadiran to wannan ya zama can babin samuwar halin kansa da ya kamata ba amin din ba abin da amin din ke haifarwa to shine zai zama hakikatan ko kuma ya zanto takadiran amma shi amin kansa ba za ka ce hakiki ko takadiri ba sai dai ka ce ne lafazi au ma'anawi na fatan kun fahimta da ke sai ce me مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه مفعول بعامل بعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهذا العامل هو حضر wato ina son mu rika zama laraba laraba haka dan kace da annahu maf'ulun kaza wato ke da annahu maf'ul maf'ul ko ba ba أنه مفعول كذلك تقوى تقوى تقوى
أنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهذا العامل هو حضر فإن كنت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير لتغير لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت فإذا قلت قضيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء ممتاز يجي مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقصد الرفع على الفاعلية وتقضى محمد مرفوعي سبو دمي سبو دا معمول لعامل أي متى أيكي أي تاثير أتكنسا domin wani abu da ke sa tasiri ya da raf'a wanda ji abin yana haifar da samun raf'a alal fa'iliya domin kasancewar fa'ilanci وهذا العامل إذا وانا عامل هو حضرتين لفظ حضرة أنقانك فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصف لتغير العامل بعامل آخر دم عامل يتنجف wancan amilan na ɗazu yana haifar da arrafu na yanzu kuma yaftiru nasba wa huwa ra'aytu shine ra'aytu fa idza qulta idan kace hazaitu bi muhammadin tagayyara halu akhirih ila al-jarr wa tuqada tanju daga nasba kuma zuwa ga jarra لتغير العامل بعامل آخر يكسب الجر وهو الباء دم العامل إن يتنزع da wani amin din daban shine alba an gane ko idan ka ce hazitu bi muhammad wato na rabauta da shi duka man hazitu ke daga haziya ya azza an gane ko haziya ya azza daga alhazzu ne rabo alhazzu من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر الحظ باربوش ننفع duka mu nan ba mun rabota zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na وإذا تأملت في هذه الأمثلة في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير وأن الذي تغير هو أحوال آخرها جميل فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث
ممتاز اذا كل رد كرشان مثالي ان ظهر لك ان اخر الكلمه كرشان كلمه دم هو الدال فيني دال اشوف كلمه محمد لم يتغير بيتنجر وان الذي تغير ابن دي يسامو تنجوا هو احوال اخرها حالا ينكر كان كلمه نيتن الله نفو فانك تراه مرفوعا في المثال الاول a misali na farko da aka ce hadara muhammad muhammadun wato ka ga zo marfu'i wa mansubun fil misal tsani a misali na biyu ra'aytu muhammadan ya zo mansubi wa majruran fil misal tsalith a misali na uku hazitu bi muhammadin ya zanto majrur kaga halin karshe ne ke canza ba karshen kalma ba na'am
وهذا الت- وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه ka gane ko yace wannan canjar canjin da ake samu daga rafa zuwa nasaba daga nasaba zuwa jarra an gane ko shi ne abin da ake kira da suna lirabi da an ce lirabi wannan canjawar shi ne lirabi a islamin malaman nahawu sai ce indal mu'allifi wa man zaba mazhaba a wurin shi ma wanda kuma wannan littafin mai muqaddima na ajrumiya da wanda ya tafi kan irin mazhabarsa wato a mazhabar wadansu malaman su kuma sun bayyana wani abin daban wanda in lokaci ya yi za mu bayyana amma a yanzu mu rike wannan
وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامات وأمارة على الإ- على الإعراب
wato waɗannan harakat guda uku da arrafu da annatu da aljar su ba su ne lirabi ba a iya alamatun wa amaratun alal irab alamomi ne waɗanda suke nuna lirabi amma asalin lirabi din canjuwa to canjuwa daga mai zuwa mai sai a yi amfani da waɗannan alamomin don ka gane ya canza daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza an gane ku?
ونفس الاسم في ذلك الفعل المضارع فلو كنت يسافر ابراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع بتجرده من عامل يقتضي نصبه او عامل يقتضي جزمه فاذا قلت لن يسافر ابراهيم تغير حال يسافر من الرفع الى النصب بتغير العامل بعامل اخر يقتضي نصبه وهو لن yace yanzu kamar yadda ismi yake haka shi ma fi'ili yake domin lafazin Muhammad da mazawo ismi ne mun ga canjo sa min ar-rafi ila an-nasbi thumma ila al-jar to haka shi ma fi'il al-mudari law qulta yusafiru ma ibrahim kaga yusafiru fi'il mudari marfu' menene amil dinsa tajarrudihi min amil yaqtadi an-nasba nasbahu aw amil yaqtadi jazmahu kasancewar babu wani amin da zai haifar da na tabbata ko jazumarsa sai zanto mai marfu'i an gane ku fa'iza kulta idan ko kace lan yusafira ibrahim tagayyara hali yusafir min ar-raf'i ila an-nasb halin musafir ya canji daga rufa zuwa ga nasaba لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن dan amil din ya canja da wani amil daban wanda yake haifar da nasaba shine kalmar lan
فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير هذا يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم to kaga idan kace lam yusafir ibrahim a nan gudan canja daga arrafu zuwa annasru zuwa ba aljazm haka ne ko lam yusafir بتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم سيتمت
واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين تقديم وتقديم فبنا سيسام السنة كثيري أما صورا وطن سمع لما يسنا سام السنة معنوي أما بدنا سيسام تقديري واعلم أن هذا التغير كودي كينا مغنى أكن التغير إني في كنك علامة حركات wannan amil a wato shi kanshi a tagayyur din ba amil yake magana ba kenan yakan canju ya kasu da kashi akwai lafzi akwai takadiri ko ka ce lafzi takadiri ko ka ce hakiki da takadiri sai ce ne
فأما اللفظ فهو ما لا يمنع من النطق به مانع فما رأيته حركات الدال من محمد وحركات الراء من من مفاتن to kaga nan gurin wato shi ne wato alama ta iraji wadda take hakikiya domin ba wani abin da ya hana ka furfafa a sarari mun ga yadda dalin ya karfi an rafu da an nasu da aujar ala wajen alhaqiqati la ala wajen takdir mun ga yadda ra cikin yusafiru ta karbi an rafu alamatul rafu da alamatul nasu da alamatul jazmi على وجه الحقيقة لا على وجه التكبير الله نقول سيتي وأما التكبير وأما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعظم أو استثقال أو مناسبة يا تكون غضم يمن أبابو بدا أكو بكي هلا بينر وصلي أفرشان كلمة بكي هلا بينر وصلي hakikatan a farkon kalmar sai dai a kafara abu na farko a kwazon su kira a ta'azzur abu na biyu abin da suke kira istifsal abu na uku abin da suke kira munasaba a ta'azzur ko istifsal ko munasaba taqulu تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي kazani kasance yadu ulfata ko ka ce yadu ulqadi ko ka ce yadu gulami yayin da ka faɗi wannan mai ke faruwa fa yadu ويدعو مرفوع بتجرده من الناصب والجازم kaga yadu fili mudari'i ne man- mar- marfu'i saboda ne litajarrudihi min an-nasib wal jazm ay litajarrudihi min 'amilin yaqtadi an-nasb wa min 'amilin yaqtadi al-jazm dan yanzu ba ya da wani amil da ke haifar da nasaba ba ya da wani amil da ke haifar da jazma tunda babu duka bangarorin guda biyu sai ya zanto ne marfu'i kenan aha والفتى مرفوع بكونه فاعلا haka da ta ce alfafa ta ga lafazin fafa shi ma marfu'i ne don kasancewar fafa'u Aha.
والقاضي وغلامي haka lafazin alfabi da lafazin gulami dukkanin su marfu'i ne kowane saboda مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع قاعدة idan kalma su ja'a zaidun kace zaidun kuma za ku haɗa fi wa muhammadun wa khalidun duk za ku tafi a kan ne akan akan ba amr ma'tuf amr marfu'i marfu'un kama amr ma'tuf amr mansub mansub kama amr majrur majrur mumtaz idan ba nan alfata shine fa'ili ne alqadi ma'tufun ala alfa'il kenan wanda ya kuzu hukumahu gulani ko ma'tufun alayhi shi ma ya kuzu hukumahu to kawai karfe sai ka samu cewa da alfata da alqadi da gulani ko ne marfu'i ne shi alfafa don kasantuwa su ne fa'ili alqabi da gulami don kasantuwa su ne an yi abafin su akan fa'il baban su fa'ile bane a an yi abafin su akan fa'ili ولكن الضمة لا تظهر في في أواخر هذه الكلمات بتعذبها في الفتى وتقلها في يده وتلقاه ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامه فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة مع من ظهور منع منع من ظهور من ظهورها التعذر أو الكسل أو اشتغال المحل بحر- بحركة المناسبة sai ka sa maka su gida uku idan ka lura alfafa karshen sa menene alif amma hau abin da ake kallo ba abin da ke rubuce ba abin da baki ya furta ku ɗauki wannan a matsayin ka'ida yadda na ce alfafa in ka kalli rubutu sai ga ya ce amma alfafa fafin nan mai gari fa fafa fafa fafa me ya kamata ku ga ya ko alif alif ka ga sai ka ce farkon alfafa alif an gane ko alqabi me ya karfan sa ya domin duk babban furfi yake kallo yad'u me ya karfan sa waw to sai kuma gulami wato a nan gurin sai ka sa maka kalmomin zuwa gida uku alfafa farkon sa alif ne da alqabi da yad'u farkon sa menene wawun da yawo gulami karshen sa ya'un ne amma ya'un din gulami ba ita ce ya'un din da ke cikin alqabi ba domin yawon ɗin da ke cikin alƙabi ta asalin kalma ce ta asalin kalma ce ita ce a matsayin lamul kalma da amma yawon ɗin da ke cikin gulami ba ta asalin kalma ba ce domin gulam kalma ta kare da ka ce ni ka karuwa inda ka gata kalma ta biyu kenan kaga alfafi kalma bai ce amma gulami ba kalma bai ce shine gulam da kuma yawon mutakalli kuna fahimta da kyau to lokacin da duk kalma ta zanto karshen ta alif to akan kaddara abin da ya kamata ta samu in rufa sai kaddara ta yi in ma nasaba sai kaddara ta yi ina ba ta mai in ma jarrafe kaddara ta aiki musamman idan ismi ce ita kalma idan kalma ta zama ismi ja alfata ra'aytu alfata marartu bil fata جاء الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخر الكلمة جميل haka ra'aytul fata maf'ulun bihi mansubun bi fatatin muqaddara haka idan ka ce marartu bil fata ko nazartu ila fata ya ba majrurun bi kasratin muqaddaratin ala al alif duk nan gurin gaba ɗaya a cikin wannan hali da rafa da nasaba da jarra duk mai kai kaddara su kai kar ka manta karshen kalmar alif lokacin da ka zo alƙabi ja alƙabi za ka kaddara masa ne a rufe a jami haka idan ka zo yadda kofi ne mudari ne shi ma marfu'i da kuluhi min an-nafs wal jazm da haka shi ma marfu'i ne bi dhamma za ka kaddara ba a karshen sa to tunda da alƙazi da ya du'u karshen kowanne alifin ne da yawo a yawo ne da yawo fata karshensa alif ne sai su malaman hau suke so su baka abin da za ka gane duk abin da yake karshensa alif ne idan ka ce mufaddaratin بفتحة ko بضمة مقدرة على الألف sai ta fara bayani mana min zuhuriha at-ta'azzur mana min zuhuriha at-ta'azzur abin da ya hana bayyanan ita wannan bamba din at-ta'azzur wahala kwata kwata ba zai yiwu ba ina fata an fahimta domin alifin ɗin alifin ce wadda aka bata sukuni ya kamata su samu fa'ida su tunda fata a ta riga ita ba yanzu za a yi ta samu wani abu wannan ba ita kuma alifin yana da wahala alifin na cikin irin wannan hali da iya ɗaukar nauyin bamba ba zai yi ba sai dai ta tabbara ba ka abin da ya ana bayyanan wannan bamba shine ne a ta'azzur abin da nake so bakin ko saba to amma wajen karshe da yake ya'un ne ko kuma واو فيما رأت بضمة مقدرة أو الوارث أو الياج تأتي منع من ظهورها الثقل ba ta hanzo ba ne ba shi zai iya yiwa a faɗe ta amma ba shi zai nauyi sai aka fasa fasa ina ba ban fahimta bamma tana ba zai yi ba ne akan alif ya karɓi bamma amma zai yi wa wawun da yawon su karba amma kuma zai yi nauyi a baka ba batun faɗa ya sa sai aka kaddara ta a madadin a faɗe ta zai don za ka yi cewa wanne zai bi wahala tsakanin ja alfafaku ne za ku ce ko kuma ja alfariyu ƙabiyu zai fi sauki sama da ne akwai yiwuwar karɓaɓɓen matan amma ko ba babi a baka domin idan ka ce ja alfabiyu da ja alfabi wanne ka saurin faɗa alfabi to ka saboda sifal ɗin da ke ciki ko aka kabbara ta haka ya du'u zai iya yiwa a faɗe ta amma kuma akwai nauyi don ya du'u ya fi su ne saukin faɗa to saboda sifal ɗin da ke ciki ko aka kabbara ta amma akan alif ba sukar bane menene a ta'abbu wato dai duk kalma da take karshen tawawun ne ko ya idan an kabbara mata wata haraka ta lirabi akan yi bayani a ce mana mun guguri ha ko a ce me a amma kalma da take karshen ta alif ne idan an kaddara mata wata alama daga cikin alamatul irab sai a ce mana mun guguri ha a ta'abbu sai abu na uku shine gulami da muka ce gulam kalma ce yawon kuma kalma ce mai zaman kanta an gane ko to ita kuma wannan yawon ta zanto fakila yawon din da ta zanto fakila ka'ida duk abin da ya zo kafin ta ne kamata ya samu kasra kasra ya kamata ya samu asalin kalmar gulamun ne tunda ma tofan nan lafayidi فائدة هو معطوف على المرفوع مرفوع غلام لي تو أما جاوا مدوري kaga da baka ce gulamui ba dan ya'un wanda take sakina abin da ya dace da ita shine mai kasra wasalin kasa sai ka canja daga dan ya koma mai kasra ba dan kasra ya kamata a samu a wajen ba sai dan saboda albarkacin ya sai ka ce gulami to a irin nan gurin idan ka ce za a gulami kaga gulami din nan menene fa'ili ne zuban mace muqaddaratin ala akhirih mana mun zuhuriha sai ka ce istighabul mahalli bi harakatul munasaba istighabul mahalli bi harakatul munasaba ina ne mahallin da ya kamata ruba abin ta hau kan wani harafi mimun kan mimun domin guda to amma sai kasance a gaba gawa wanda kitowa kuma tana bukatuwa zuwa ga mai kasra to sai ya kasance wannan wurin da ban ya kamata ta hau yanzu ya fagala da wata harafa ta munasaba bi munasabatul ya sai ya ce to sai rufa ki ya ku sai ya kabbara ki don yanzu na ku galfi da abin da ya fi ki muhimmanci ya ta zo a gabana da tsauri ita kuma lallai ta samu kafara ta ga zama istigabul ma'amni bi harakatul munasaba mahallin ya ka dauki da wani abu daban da haka sai bai karfi rufa a zamura ba sai dai a yi sai dai a kaddara ta su tambatun mukaddara ala firhi bana min zuhuriha istiqamul mahalli bi harakatul munasaba ina ba don bambanta to wannan duk kawai yare ne don su bambance maka kowanne daga yanzu da ta kalma karshen ta alim ne an kaddara masa sai ka ce mana min zuhuriya a ta'abbur kuma da ka kalma karshen ta wawun ne ko yawun kuma suna cikin asalin kalma din kaga alama ta lirayi da za ka bayyana ba sai a kaddara ta sai ka fara bayanin da cewa mana min zuhuriya a cikin amma da ka kalma guda biyu ce aka haɗa kamar gulami ga gulam ga gomi ya ulmutakallim kenan ta zo karshen kalma wa a nan gurin sai ta ce mana min zuhuri ha istijabul mahalli bi harakatul munasaba in gane ko shine istijabul mahalli bi harakatul munasaba a wani zai iya cewa na yadda misali za a gulami gulani a nan marfuwan bi dammatin muqaddaratin alal akhir mana min zuhuriha istijab al mahalli bi harakat al munafawa an gane ku da kyau am ra'aytu gulami kaga gulami a nan guri ya zo mafawalan bihi mansubun bi fatahatin muqaddaratin alal akhir mana min zuhuriha istijab al mahalli بحركة المناسبة تذكر سينتي نظرت إلى غلامي غلامي أنا يظني مجرور أه؟ مجرور بماذا؟ مجرور بماذا؟ بحرف مجرور بالباء الى اها وعلامة جره كثرة ظاهرة كده zamu dan gudu ga kafara muna ganin tsiri da mu ila gulami to sai mu ce kenan mazurun bi ila wa alamatu jarri wa harakatun zawara bi harakatun muqaddaratin ala al-akhir mana min zuhuriya istigal al-mu'allif bi harakatun munasaba don wannan kasar da ke karkashin mimun ba fadila din da ke ba ta dacewa da yaki da haka ko da ita ma kasara sai sai dai mu ce a'a wadda ila ta haifar da ita ba ta nan kaddara ta ake don wannan wadda muke gani yanzu ganin ido ba wanda ila ta kaddara wuce ba ana kotul munasaba kuma ba ta fahimta da haka sai su zanto wato ila gulami wato majrurun bi harakatin bi kasratin muqaddaratin ala al-akhir mana min zuhuriya istibar al-mahalli bi harakatin munasaba idan wani ya tambaye mai ta'a ba kasara ba su gani yi da mutum da za su kaddara su ce wannan kasara tun ba wadda ila ta hau da safin su ba fasara ko ta munasaba ta ina ba ta mun fahimta wannan yana bukatan wasan kwakwalwa da kuma kai ta mai fa kai ta mai fa kuma ka samu wani ku tattauna da shi amma in sha Allah ba zai wahala ba yin abin da zai wata kudu kaka ce mai kuma وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي وتقول ان الفتى وغلامي لفائزان وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي فما كان كتبت لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي هذا لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي فقال يا شاور من يدعو الفتى والقاضي وغلامي وتقول كما كنت إن الفتى وغلامي لفائزان كناي الفتى العفا الحبة الرأى الربا تركن قوة من منه ألف اللهم فبسط ألف كيكير فبسط ألف اللهم بحث معلمان نهاو إذا ونن كنا إذا ونن كنا كنا كنا كنا كنا المفصول المفصول dukkan sunan da karfin su hagu ba alif babu na suna kiran da suna al-mafasur sai ce ne
وما كان آخره ياء لازمة تقدم عليه الضمة والكسرة للثقل فيسمى الوصول منتهى بياء موثوقة مم.
وتظهر عليه الفتحة بخفتها نحو قاء القاضي والداعي والغالي والساعي والهادي والغالي جميل amma sunan da karshen su wanto ya kunce labura wa ma fara kalmar da karshen su ya kasance akhiruhu ya kullahu ma wato ya fi tabbatacciyar ya ta asalin kalma tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasra to irin wannan lafazin ana kaddara masa dhamma ana kuma kaddara masa kasra lisifan wato mana mun zuhuriya as-sukab ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا sunan da duk ya kare da wa kamar su alqabi to sai a sa masa suna manqus wa tazharu alayhi al-fathatu wa to fata tana bayyana a kanta a karshen sa da khifatuha dan ita fataha tana da sauki ba ta da nauyi da yawa nahwu al-qabi al الطاعي الآبي الرامي القابل كما القابل ده muke faɗa ba abbahu mai yin kira wujubu da wa abbahu uba ba alghabi mawaki ina alghabi mawaki ne ko abban go kanku ba alghabi an ba mu duk mawaki afa'i mai gaggawa cikin yin abu ko mai kwazo cikin yin abu domin afa'u mai daga afa'u ne Allah ko inna fa'awakum da kafa afa'u kuma yana daukar ma'amar gaggawa an ba mu duk sannan kuma yana daukar ma'amar yin aiki فلما بلغ معه فأوى قال يا بني إني أرى وقال وابني إني أرى في المنام أني أصبح فبلغ نحو الساعة وأتوا مطرين يفعلني أيكي يتوى ku aiki ko na gona ko kiwo ba ba fara karfi ke a kaga wannan ba nan asawu a nan shine mai gaggawa ko kuma aiki aiki sannan kuma asawu yana zuwa da ma'anar gaggawa an gane ko yana zuwa da ma'anar gaggawa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والزجاج وأما يجوز كما حديث البخاري من ذا الله في إذا ذاك تصلى لا تأتوها وأنتم تسعون تأتوها وأنتم تمشون من ذا الله ومن كان المشي والسعي almasu ba shi ne tafiya ta al'ada da ta saba amma kuma abin da yake as-sa'yu shine ne gaggawa ko ya hana as-sa'yu lokacin zuwa ka sallah to anan kuma Allah ya idza budiya lil salati min yawm al-jum'ati fas'au shine suka ce abin da manzon Allah ya hana na as-sa'yu a kan gaggawa yace kar ku zo kana gaggawa irin an fara da sallah a masallaci kana jin tsoron kar wani adadi na rakawoyi ya kudu ce ma ko kan sallah kudu ce ma sai ka taho da gaggawa shi aka hana a fa'audin da aka umarni a kan gurin ka yi gaggawa ka je dan a fawar kana kun ba a hana ba yanzu daga gida ko a guje ka taho in dai ba a fara ikama ba ba ka saba wa manzon Allah ba amma da an fara ikama to ka saba masa in taho gaggawa kina ba ta fahimta ai in kana son ƙorago ba sai ka zo da ruwa me yasa ka tsaya a gida har aka fara sannan za ka rugo da arabul furuja ba a tuna in kana sallatin duki ka aida tuntun kana masallaci a tsawon gaba ka samu wuri ka har amma sai ka tsaya a gida sai da aka fara isama dan ya za ka yi to in ba haka ba sai ka ce da aya da hadisi sun ya sun fi karo Allah ko ka sa'o manzo Allah kuma yake la ta sa'o dole ma'anar kowanne da banke don idan kace don ma'anar su daya an zama an samu tanakudi tsakanin faɗin Allah da faɗin manzon Allah ina ba ta fahimta kaga dole ka samu musu mafaka da da ba za su karo ba to shine sun ce ba da wannan wannan mafakar waɗansu kuma suka ce ai a can gurin da aka ce fas'au ila zikrillahi an an riga ya kance abin da za ka yi sauri kai ba za ka samu shi ne hudu ba sai suka fassara zikrillahi da cewa shi hudu ba to wannan amma fassara ce wanda ba kowa kullum ba waɗansu suna ɗaukar zikrillahi din sallar kanta waɗansu suna ɗaukar zikrillahi hudu ba a taƙaice dai abin da mutum zai yi fita shine cewa lalle idan dai an riga an fara yi kama manzon Allah ya hana ka fita da sauri amma da ba fara ba a kana koyi dai gobe da kuka samu din gobe to wannan shi kenan inda manzo Allah ce ga kun san abin da ke cikin kiran sallah da sauran gobe kuma ba ku sami ikon zuwa ba sai da dangin din to da ko dangin din ku da ku kun to dan ku samu sauran gobe ba ku wannan ya mura ba fara ba a bulu karka shiga cikin fitu karka shiga cikin fitu mun muke misali ne ko kun bani ma'anar asabi ma ba wal lafazin al'afu kai ka ku al'afa ya sa muku tafiya guri a dukkan kalmar al'afu wanda yake zuwa ku daga afawa a ciki arrami maharbi shi ne arrami gwanin harbi ke harbi da bindiga harbi da roken harbi da kori da baka harbi da bakon danko dole ana son musulmi ya iya arrami tunda maza Allah ce أما إن القوة الرمي يتو حقيقة من كرفي نسوجة يا فاروا فاروا تكون إيا حربي إن سوجة يتو حربي تو الجماعة باسا مكرفي والأمة باسا مكرفي حربي كما هنا من دي باسي دكوة نظاما أظاما إن بقى حربي دي باسي كيني من إسلامي نصري لبسا بكي بيا بنا الرمي كنا كو كيفا بباسي كو الرمي يجري a yanzu kuma harbi na ne na bindiga harbi na ne na rokoki irin waɗanda ake amfani da su ba remote control na ko computer ta harba su irin wanda kwanan farko sun ta jarraba su mai cin kilomita ɗari biyar wani ma kilomita ɗari bakwai zai so karɓar su ma'ana daga nan za su iya danna ke je mai gudu akwai wanda daga nan za su harba su je lagos amma a kasan musulmi ba mu suka yi ba a kan wannan irin Pakistan wa ba ku kuma an dan babban mara na ku amma kuma sun dan yi ba sai Iran ita ma tana sauran kuma duba su duk su tsaya duk su tsaya duk su yi ko ba yin bukatar don ba ka tabbacin wani yi zuwa cikin maka yanzu ba dole sai sun koyi wannan yanzu Allah ko alamar kowace gani sun koyi Allah su yi da baka farka dauka yanzu an mutu yayin sa ni na gona akwai alkhairi mai yawa cikin gari da baka dan ba ko farmaki ba san daga inda kake ko da kowa a cikin gowa ta da ba san daga na ta gowa ta mun duba kowa na gowa ta kuma ka ba a ko ni harbi da yanzu aka ko da bakan banko ake sa kibiyar ya fi na kwari ma da aka saba nisa a kuma ta duk kuwa ko zuwa mu da ku yi asbabi da al-ahsi da ar-rami sai ko ma ta ne وما كان مضاف وما كان مضافا الى ياء المتكلم تكسر عليه الحركات كلها بالمناسبه.
abin da duk ya kasance karshensa wato مضافا الى الياء يضم مضاف زوى غواء تقدر عليه الحركات كلها بالمناسبة انا قدر انا تلك الحركات بالمناسبة كما يدى متفسر غلامي جاء غلامي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الاخر منع من ظهورها في استقبال المعاني بحركة المناسبة حتى رأيت غلامي مفعولا به منصوب به صفحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها في استغلال المؤلف بحركة المناسبة حتى نظرت إلى غلامي يوم مجرور بكثرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها في استغلال المؤلف ya rufe da munasaba kaga duk abin da ya kasance farkon sa akwai ya fa al mutasallim kamar gulami kitabi sadiqi zamili salami muallimi duk farkon sa za su tabbara masa al harakat ne gaba ɗayan ko ban ba su ko fata ko fasara duk za a tabbara kullu a lil munasaba nahwu gulami ko فلان والكتاب والصديق وأبي وأستاذي وابني لي وابني واستاذي an gane ku ko a nan gurin ya kamata mu kalli wannan abu sosai da sosai don in ba mun zura ido ba zai rikici da mu ko dan sake dawowa kuma kana akhiruhu alifan kun ga wurin ko fama kana akhiruhu alifan babu matan tukabbaru alaihi jami'ul harakat dan abin da ya kasance karshen sa alif babu matan da shi ake nufi da alif babu a muka saboda ke ta asalin kalma wanda ba a cire ta domin akwai alif babu ma akwai alif kuma goro babu to dukkan ku abin da ya kasance karshen sa alif babu ma ne kamar alfafa amma ne ku kamar arraha kamar alhija kamar arriba duk karshen sa alif ke babu ma tukabbaru alaihi jami'ul harakat dukkan harkoki tabbata su ake da banna da fata da kasra ko ana samu muqaddaratul amr akhir mana min zuhuriya ne at-ta'azzur mana min zuhuriya at-ta'azzur idan amr ma ba ba sun kuri ko wannan biko fama kan akhiru alifan lazima abinda karshen su zanto alif lazima haka ne ake kuma sa to na biyu wa ma kana akhiru ya allah zuma abinda karshen tsirin tuwa su kuma waɗin tabbatacciya su kaddaro alaihi damma ko al-kasra kaga su ba duniyar harafa ta ke kaddara masa ba ne duniya ke kaddara masa ad-damma ko wal kasra duk abin da ya kasance karshen tsiwa ne kamar ka ce za al-qadi marfu'un bi dammatin muqaddaratin abul akhir mana min zuhuriha as-sikal jamil jiddan ha kuma idan kace nazartu ila al-qadi سكت مجرور بكثرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها الثقل ذا قدر مثلا ضمة ذا قدر مثلا كثرة للثقل فقد نوي ويسمى الاسم المنتهي بالياء سونا بيقاري جواب سوى سنة سنة منصوص أما وتظهر وتظهر عليه الفتحة للفتحة أما فتحة كتنا بينا سكت رأيت القاضية an gane ku ko ra'aitu babiya ko na baitul ghaziya ko ra'aitul afiya ko arramiya yayin da ya kasance fasaha zai samu babu sawuta fasaha babu ra amma yayin da zai samu banna da kasra to da banna da kasra din ne kaddara su ake in an kaddara su ake lissufa wato ka ba nan ya bambance mana tsakanin sunan da yake karewa da alif da sunan da yake karewa da ya bambanci iri biyu bambanci na farko ta fuskar sunawan duk sunan da yake karewa da alif ya ya sunansa mafaso jamil jiddan yayin da duk sunan da yake karewa da ya ya sunansa mansus bambanci na biyu ta fuskan al-harafatul irabiyya idan an ce al-harafatul irabiyya sune da abdamma ba alkafa ba alkafra waɗannan harakat din shi abin da afirhu alif gaba ɗaya kaddara su ake amma abin da yake afirhu ya ana kaddara nawa guda biyu da ciki sune da abdamma ba alkafra amma fata ba tana bayyana abin da shi wato kaga sun sha bamban da juna ta fuska biyu fuska ta farko ta fuska biyu suna fuska ta biyu ta عرفات الإعراب فالألف لا تقبل جميع عرفات الإعراب وإنما تقدر عليها جميع الحركات أما الياء فتقبل علامة واحدة وهي الفتحة وتقدر عليها الكثرة وماذا؟ والضم للثقل عشان للتعذر فننقل للثقل. قال لي شوف to abin da karshen su zanto kuma ya kunci ya kunci takalli وما كان مضافا الى واو المتكلم abin da aka jingina zuwa ga wani mutakallim wato kamar su gobani da menene shi kuma mai takaddaru alaihi jami'ul arafat kamar yadda abin da yake akhiru wa alif takaddaru alaihi jami'ul arafat wanda yake akhiru a wanda yake ma mudafin ila wa'i mutakallim shi ma takaddaru alaihi jami'ul arafat sai dai wanda akhiru wa alif idan an kaddara masa jami'ul arafat sai a ce mala'a min zuhuriha at-ta'azzur amma wanda yake akhiruhu ya mutakallim ko mudafan ila ya mutakallim idan an kadara masa zuwa harakat ko ake mana ne zuhuriya istiqbal al-mahalli bi harakat al-munafiq ku yi kokarin ban Allah ku rike wannan darasi ina ganin yadda dai muka yi ya kamata ko idan bai rubu ku ba ban kwalliya ba ku ga kudin sabulu ba an gane ku insha Allah darasi na gaba za a tafi a san aljima wanda shi ne kishiyar li'irabi waɗansu malaman nawa da sun yi bayanin li'irabi sai su yi maka su ba sai sun kawo maka aljima ba shi wani a duniya da yi li'irabi bai kawo jima ba bai sharhin ne kawai bai kawo saboda me yana ganin wajen duk haka tamayyazul asiyar in ka san abu kasan kishiyarsa yana ganin in har ka gane li'irabi da kyau to kishiyarsa shi ne ne jima'i in dai ka gane mu'rabi wajen ta'arifin sa an ce shi ne canjuwar ne halawan karkon kalma to shi shira ka shine ne rashin canjuwar to wannan shi ne gidaji ko a ba aka kwasa yi gidaji ko ba wata zuwa lawan nawu idan sun muka ta'arifin mu'rabi zai su kyale kuma sun ji muka na gidaji wato duk da haka kamar yanzu a sha ala kulli hal hawulu an tuzakiru هذا الضرب مذاكرة طيبة بحيث يكون راسخا في الأذهان لأن كل ما تقدم من الدروس هو الأصل وما يأتي عليه فرع وكل ما يأتي من الدروس يكون مبنيا على ما سبقه من الدروس قائد درس فيها cikin kowace babu ba kuke darasi abin da kaga malami ya sama a farko to shine harsashin ginin duk abin da zai zo ba kan su za ku gina wani harfasun ya tsaya duk abin da aka tsora zai ne zai tsaya in harfasun da tsaya ba da abin da aka tsora a baya sai da musu da yake shi yasa batsowar da muka a waɗancan abubuwa na farko tarihul kalam har a zo kan kalmomi din da fi'ili da ismi da harafi wannan batsowar bai kamata mu yi ta ba ya kamata mu yi ta cikin darasi biyu amma tun da shi ne asali da za a yi gini a kansu bai kamata kuma a bar su sama sama ba ko a yi da karfi sai da abin da ka dora kan shi ya dauka domin duk wanda ya fahimci waɗancan baya da wannan musamman wannan tarihi na bina'i da lirabi da bina'i ba to abubuwan da zai biyo baya kusan wannan kawai sai dai ya zauna ya saurara ko ya samu laba inna ma lamalu bi niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa amma dai maganar fahimta in dai bai fahimci na baya ba to da ya bai fahimci na gaba babu ku babu da kokari wajen muzafara babu kokari wajen muzafara lokacin da na fara koyon na'au kusan har da shi darussan ba nake da domin da mun faso da dare daga makarantar dare ba ma yin barci shi ma mai ne da darasi ko hudu ko to biyar ko to shida ina fasu da fasu bayan na sallah kuma sai in ɗauko da fasu in fasu ne tawa wanda da kan tafi da shi ba ba abin da yake mun wahala irin na aure shi kuma Allah kuma kuma yana samun saukin sa a hankali a hankali ko yanzu ba ba wani ke cewa na kore a cikin na'u ba amma da gani nake na samu saukin sa sama da yadda nake fuskantar matsalar sa aka to haka dukkan darasi idan ka dage a kanka dole sai mutum ya yi kokari in san mutum yana kokari ne dan karan kansa ba wai dan abin nan ba wai dan gidansu ba ko kamar yadda wannan ke cewa بجد لا بجد كل مجد وهل جد بلا جد وجد بجد دفاضو ده هماني لا بجد ba wai da cewa ni dan wani bane ko kafa na wani bane kullum majid girma da gani da matsayi a duniya da kwazo da himma ne ba wai dan kai kusan kai ba dan wani wa aljaddun bila jiddin bi mujdi yiwu kasa kawai ba tare da kwazo ba zai haifar masu da wani abu shi kan ba mutu ba da shi sai kuma da ka zo bayan kai ina ba ta fahimta Allah ya taimaka mana sai mu shiga cikin adab Mm.
كلمة عن الشاعر والمناسبة جميل
الحسين شاعر بالحضارة عاصف الجاهلية والإسلام Mm.
وهو من بني عبد اسمه جليل وقد مكتوب اسمه الجروة
وقد مكتوب الحسين بقصره وزمامته بقصره وضمامته وزمامته Mm.
وكان فقيرا فحمله فقره على التفكر يدع من يعطيه ويعطي من يمنعه wato sun da muka karanta a baya ma aqillu alaihim la aban li abikum min al-lawl aw suddu al-makan alladhi saddu ulaika qawmun in banaw ahsanu al-bina wa ahsanu al-buna wa in aadu awqu wa in aqadu shaddu يسوسون أعلاما بعيدا أناتها وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا وإن قال مولاهم على كل حادث من الدهر ردوا فضل أحر- أحلامكم ردوا مطاعين في الهيجة مكاشيف للدجى بنى لهم آباؤهم وبنى الجد وتعزلني أثناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد wannan waka ko wannan bangare na waka wane ne ya faɗe ta wato kun san dirasa adabiya ya ce idan za a yi dirasa adabiya ga yadda za a yi to yanzu zai ba mu samfiri kalimatun an shahiri wal munasaba takaitacciyar kalma dangane da mawaƙin da kuma dangantakar da ta sa ya faɗi wannan waƙa ɗin. na farko dai al-husai'a sha'irun mukhtaramun wato shi husai'a mafaɗin wannan waƙa wato mawaƙi ne mukhtaram sukan ce mukhtaram asifatul jahiliyyatul islam ya riski rayuwa ta jahiliya da musulunci duk mutumin da ya riski rayuwa ta jahiliya kuma ya zo ya shiga musulunci shi a ce masa ne مخبرا وهو من بني عبد yana cikin kabilar bani abad ismuhu jarwal to dai abin lakabi ne amma hakikanin sunansa jarwal wa qad luqida al-husay'a amma kala kabir cewa al-husay'a saboda ne liqisarihi wa damamati domin gajarta da munin halittarsa da mama munin halittarsa wa kana faqiran mutum ne matalauci fa hamalahu fakruhu ala takassub bi shi'ri sai talaucinsa ya sa ya rinka neman kuɗi ta hanyar rera waka yamdahu man yu'tihi wa yahju man yamna'u ya rinka yaban duk wanda ya ba su kyauta wanda ko ya hana shi ya masa zambo wato shine su dan koyro don zamanin su kenan wajen dan ka ba ku ya ce maka kai ne kaza kai ne kaza in ka hana ce maka zambo sai ce ne وقد أذى كثيرين حتى لقد أذى نفسه وأمه وأباه jahiliyar kenan ya yi wa mutane da yawa zambo a ba kwafiri da ya yi zambo ga jama'a masu yawa hatta baka da agwa masa har kansa masu da yawa zambo wa ummahu da mahaifiyarsa wa babu da babansa Aha.
وأذى أحد زعماء السلوك فسكاه إلى عمر فسجنه ثم فسجنه.
فسجنه ثم أطلقه بعد قصيدة فسق- آه، قبيلة فسق عصاب ذكر فيها أبناءه الصغار Mm.
واشترى منه عمر أعراض أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم وقد ترك الأداء Al-hijab.
في خلافة عمر ثم عاد إليه yake cewa wa haza ahaba zu'a ma bi talib ya yi zambo ga wanda da cikin shugabannin kabilar talib zu'a ma jam'in na kalmar za'iyyim da an ce za'iyyim a sayyid shugaba ke ya yi zambo ga wani daga cikin shugabannin kabilar tamim sai shi wannan shugabannin kabila din fasakahu ila umar ya kai shi kara wurin umar dan khattab fa faganahu sai umar ya kulle shi daga asijin ne تابع مع في لماضي مضارع فصاحة ايه wani ya ce yasjanu wani ya ce yasjunu wani ya ce yasjinu wanne ne daidai kenan me hujjar eh hujjar ku dai ta zama yasjinu ko yasjanu ko yasjunu ايه لا يسجننه حتى هي كذا يسجن هنا اصل الكلمه تنجا في القران يسجننه حتى هي kun fahimta ba yasjanu ba ba yasjinu ba a yasjunu sajana yasjunu sajnan nafara yansuru nafran shine babu fa sajana hu sai kulli shi ko ya daure shi ثم أطلقه بعد قصيدة استهصاب sannan daga bayan umar ya tafi shi bayan wata kasida falallaki istihsab neman mutum ya maka afuwa ko ya maka rahama daga al'atas ne shine tausayi da jin kai istihsab neman aji tausayi sai ya shirya wata kasida wadda take ta kunshi sakon yana bukatan umar ya ji tausayin sa zakara fiha abna abu sigar a cikin wannan kasida din ya ambaci ya'yansa kanana cewa ya za ka ɗaure ni umar bayan da suna da kanana ba mai ce da su sai ni da kalmomi dai wanda ya karya zuciyar umar dan khattab har umar ya saki washtara minhu umaru a'rabal muslimina umar ya sai mutuncin musulmi a wurin shi hufai'a bi salafati alaf dirham yace kaga daga yau ka daina wa kowa zambo ga dirhami dubu uku ka yi jari ka je kai kasuwanci kar ka karewa kowa zama an gane ku yace ya biya dina wa kaftara kar hija a fi khilafati umar ya daina yin zambo kan a lokacin halifancin umar sun ma hada ilaihi bayan shi da umar kuma ya koma ya cigaba da kayan a ita ya kaji na ruwansa dama lokacin umar kam ai da aka lallace ka baka je mai rage ya maka wato kaga wannan ke nuna cewa idan mutum yana son ya gyara a cikin musulunci zai iya a cikin shugabannin kananan hukumomi na zamfara ko wanda ya sa aka tara masa mafaka na karamar hukumarsa da masu kalangu da masu kuje da masu ko menene yace kowa ya faɗi ya je ya tunani ya ga wata sana'a zai iya yi wani ya ce zai noma wani ya ce zai kaza wani ya ce zai kaza duk wani kowa ya nemo sana'a da zai yi aka ba wani jari na naira dubu hamsin wani dubu sittin wani dubu talatin wani sama da haka wani kasa da haka aka ce duk su kawo kayan kiɗan sau kawo kiɗan gaba daya aka tara su a filin karamar hukuma aka tara malamai da sauran jama'ar gari aka sa musu fetur aka cinna musu aka ce daga yau an yi jana'izar kiɗa a nan karamar hukuma فأظن ما يقعون أنكر ما أمر فتشبهوا إن لم تكونوا مثله haka shugaban karamar hukumar guru na je ake bani labari can kwanaki da na je ne wa'azi cewa lokacin da shi kafin ma jiha ta kafa shari'a shi ya kafa kai da ya kafa shari'a fa irin karuwan nan a kwato yan jihar delta da ina ne ya kirawo ita kowace ta faɗi kuɗin motar da zai kai ta garin mu an daina mana karuwanci a nan kowace za a ba ta kuɗin mota ta bar garin nan cikin sati ɗaya ta kwace nata yi nata nawa zai kai ta lagos nawa zai kai ta benin city nawa zai kai ta ina ne ta faɗa da bakinta aka ba ta tafi waɗanda suke na gida duk wanda suke wata karamar hukuma da wanda ta su da ta fita shari'a ake yi an daina karuwanci a karamar hukumar ta wallahi da akwai irin wannan shugabannin karan ko masu himma haka ne sai shugaban karamar hukumar darul cikin Bauchi state da wardi cikin Bauchi wato za ka ga abin mamaki kowa ya san ba kwari dandalin karo ne karo yanzu ba karo ko ɗaya a karo da ko duk direban da ya ɗauka motar da nan zai je Maiduguri sai ya yi da rango ya yi kwana biyu a kari yana ɗakin karo to amma yanzu fa kaga Umar dan Khattabi ya sayi mutuncin musu irin masu zambo sai a kira wuce ce ka ka je kai noma ga kudin noma ga galma ga can ba haka ba wanda zai wannan wa qad taraka al-hija'a fi khilafati umar thumma ada ilayhi wato mutumin da yawa zango zagin sa ya ce masa ya da'in makarima la tarhal li guguyatiha wa qa'ud fa innaka anta ta'imul kaf yace da'il makarima in ka ga halaye na kwarai da ɗabi'u na gari mutane na rigigeniyar kar ma ka shiga bar wajen la tarhal li guguyatiha kar ba ka wani yunkuri wai ka je kana neman kai maka ya halin kwarai ba gaba ba za ka iya ba وقعوا الزونا فإنك أنت الصائم الكافي sai dai kan sai dai a ciyar da kai sai dai a tubatar da kai ma'ana ya kasance shi da mata ke shi ma zaune ne kai duk wani hali na gari ba za ka iya ba ba yaki ba jihadi ba noma ba kasuwanci san dole ɗin sai dai ka zauna a ciyar da kai a ba ka kuma rigar da za ka sa kuma ɗan ka tsara bai ji wannan baitin wasa sai ya tambayi masana harshe cewa yanzu wannan zagin sai a sani bin sabir ce zagi na karshe ku ba zagin da ya gonan in yi ce maka haka ba ka da sai kawai sai dai ka zauna a ce da kai shayar da kai ba ka da amfani ko umar ya kama shi ya daure wata rana umar ya je ran gadi kurkuku sai ku sai a yi gai sai ya taso yace ma za ta kulu li afrahin bibi marihin zugbil hawasili لا ماء ولا شجر ألقيت كاتبهم في قعر مظلمة فاغفر جزاك الله يا عمر وهداك الله يا عمر yace me za ka ce dangane da afra wato kamar yan kwaki su ne afra don ilmi alfar shine dukkan wani tsuntsu sabon kyan kafa wanda ba da rigen kike shi ba a fara dan su kenan kawai yan saki ko dukkan dan tsotso sabuwar kisa ma za ka kulle a furafin bizi marke me za ka ce dangane da waɗansu ɗan saki a wani wuri da ake kira zi mari la ma'un wala shajir ba ruwa babu itace a wurin alkaika kasibahum fi qari muslimatin ka je wanda yake kawo musu abinci ka jefa su cikin kurkuku shi ne muslima sukan ce kurkuku muslima don wuri ne mai duhu haka sukan ce rijiya muslima an gane ku sai ce fabukir ka yi afuwa ya umar ɗaukaka ka yi afuwa kan abin da muka yi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kawo umar ɗan ɗaukaka ganin sai umar ya sake shi ya ba su wannan dirhami dubu uku cewa kare sakewa kowa zambo daga yau zububul hawasil idan an ce zububul hawasil wanda bakin su bai kwari ba ko kuma kundun su yake yan domin alhausala kundu na tsuntsu kenan alhawasil ya zo ne jam'in sa shine zububul hawasil kundun su na fili ba su yi gashi da ma ya lullube shi idan ka ga dan tsuntsu sabon yanki cewa kundinsa ba kana ganin ta fili ba shine zugubul hawasul ma'ana ba su yi gashin ma da ya rufe ka ga mana sabon kan kasar suna bukatan kula wato kaga sai kwatanta ƴaƴansa ƴaƴan ƙanana kamar ƴaƴan tsuntsu sabon yanki sa sai shi ne wasu tsaya والبقيع شاعر ممتاز ولولا تؤثرت لكان في مقدمة شعراء المتبرعين yace shi da kan sha'iri ne gwani laula ko usirati ba dan munin tarihin sa ba da kana fi muqaddamati shu'ara al-muqaddamin da shine ma akan gaba wajen mawaka al-muqaddamin wanda sun raya jahiliya sun rasu musulunci to wannan kalma an sha'ir ke sai kuma abin da shafi munasaba a yau da ne ya faɗi wannan wata dangantakar zance ta sa ya faɗi wannan kasidar wanda wannan baitocin ke ciki
ومناسبة هذه القصيدة أن الحسين فقد زعيما من زعماء النبي ومدحه ولكن الرجل قصر في إكرامه فتحول الحسين إلى قوم يقال لهم آل كمال وهم أيضا من تميم لكنهم كانوا منافسين للممدوح الأول ومدعه في قصيدته بدأها بالغزل على عدد الشعراء ومناسبة هذه القصيدة munasaba din da ta ya faɗi wannan dangantakar zancen da ta kawo har ya faɗi wannan kasida annal qusay'a qasa da za'ima min zu'ama'i tamim ya nufaci wani shugaba cikin shugaban kabilar tamim wa madahu yayi lakin ar-rajula qaffara fi ikrami sai dai shi wannan mutum bai ba shi kyautar da ta dace ba ya gajiya wajen ba shi kyauta da ta dace da yaban da yayi fa tahawwala al-qutai'atu ila qaumin yuqalu lahum alu shammas daga nan sai Hufai'a ya tafi ya bar gidansa ko wurinsa ya tafi wata kabilar Laraba da ake kiran su Alu Shamma wa hum aidan min tamim su ma bangare ne cikin tamimiyun sai da akwai takara tsakanin su tamimiyun lakin hum kanu munafiqin wato su sun kasance suna gasa ina almunafaqa bil mumdu al awwal dangane da wanda aka yi ba na farko din wanda an yi bai ba da kyauta ba yanzu sai koma wajen yan adawa kenan ومداهم بقصيدة سي يبيس ده وتا قصيدة بدأها بالغزل يفارة تدا تاريخي مغانا كم بتي على عادة الشعراء أبو تابع عادة العادة مواقع الجاهلية وان إن ذات صار بودي واقع سنا بودي تدا مغانا كم بتي قا فرقم قصيدة ألا ترقتنا بعد ما هجروا به وقد صرنا خمسا وصل حق بما نجد يتي ألا ترقتنا بعد ما هجروا هندو to ku saurara ku inda ta zo wurin mu da daddare ba da ma hajahu bayan danginta sun yi bacci wa qad sirna khamsan wa la abba bina najdu wa qad sirna khamsan a lokacin sun ci farfa guda biyar wato farfa rana rata ce ta tafiya an gane ko daga mu inda muke wato kamar sun je masauki ne da suka je masauki wannan sun taho wannan sun taho sai aka sauka wuri guda ko family din gidan suka riga tafiya da suka yi can gaba wajen farfa sun jira suka sake yadda zango to kaga tsakanin mu da rafa amma saboda abin da ke tsakanin mu na kauna ko bege ko soyayya cikin dare sai da sallafa ko ta dawo wuri na abin da yake nufi kenan sarakatna ta zo mana da dare domin akuruk shi ne almaji'u lailan daga na aka samu wasu ma'i والطارق وما أدراك ما الطارق وتزوى بالدري أن لا نقول أما فرقتنا بعد ما هجعوا الهجوع برسيك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستبصرون دردرك تنسكي بجيبان ألا نجيك وقد صرنا خمسا باين كنت فرقتي بير ولا أب بنا نجدو itla'abba bi ma'ana istaqarra annajdu wato wani dan kan tudu itla'abba bina wato ya karɓi bakuncin mu da ita wato da ta gudu ta zo sai suka je wani wuri can cikin wani kan dutse suka zauna ina batu na soyayya ma'ana haka suke budewa wani lokacin da matar wani lokacin ma babu ita wani lokacin matar an taɓa yinta a tarihi wani lokacin ba taɓa yinta ba amma dai ka'idar su shine a jahiliya suna bude mai waƙoƙinsu da gabas to wannan kuma ɗabi'ar su ce haka har ma a cikin musulunci waɗansu kasidu na Hassan bin Sabir ya rinka bude su da gabas an gane gashi sahabi ne gashi ne ne amma ɗabi'ar yaren larabcin ne yin haka ba ba ba ne ba sai dai kawai akan samu akwai bambanci tsakanin gazal na shi'ara al-islamiyyun da kuma gazal na jahiliya gazal na jahiliya za ka samu a galibi akwai baka mai yawa a ciki irin na imrowar kai za ka ga baka mai yawa a ciki musamman a cikin abin da dinsa mu'allaka dinsa da ke fa nafsi min zikira habibin wa manzili baka da ciki suna da yawa wata kuma za ka samu akwai amma yar ka kamar kama laka shauqun ba da ma kana aksara wa allah sulaima batna qawlun fa arara إنانية بانر وفي القبر ودها مجاورة الغسان والقلب يأمره والعي يأمره ذاب أقوي أما كذا فأما ألوك مسلمتي sai suka rage ba sa faɗin kalma ta ba sai dai a yi maganan soyayya kaɗai ko soyayya ko alaƙa da sauransu amma ba sa ba su haka da sauransu yanzu misali ka ɗauki misali guda biyu sai ka gane tsakanin na jahiliya da kuma na me na farkon musulunci ba zan kawo na mu'allaka da mu lokaci dan ta yi muni da yawa gaskiya amma idan ka ɗauki tsayar wanda wa ana gani ita mai ɗan dama dama ce biki cewa samautu ilaiha ba ba ma nama ahaduha sumu wa hababil ma'i halan ala hali فقالت تبارك الله انك فاضي ألا استتر الثمار والناس أحوالي فقلت يمين الله أبرأ قائدا ولو قطعت رأسي لديك وأوصالي وقطع أوبا لي فلا فكذا أنا أقول za ga maganganu ne na ya ga ka sun tafi sun yi kaza sun yi kaza da sauran shirme da sauran to amma Hassan bin Sabit da ya zo bayan an kammala yakin Badar Kafirin da ya kaza akwai irin wannan mabudin wanda ake farawa da gazar amma sai ya kasance kawai suna da ya ambata amma ba magana mun je wuri kaza mun je wuri kaza mun je wuri kaza irin wanda Imrul Qasim na yi mata kaza na yi mata kaza irin wanda Imrul Qasim ke kawai sai dai suna kawai arabtu diyara Zainab bil Qasim ka khabtul wa'i fil warq al qasim تداول الرياء وكل جون من الوثني منهمر الثقوب فألقى رسمها خلقا وأنفت يبابا بعد ساكنها الحبيب إلى آخره ودع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة القلب الكئيب كو الصدر الكئيب أو رواية وكذا أنا نقول sai kasance kawai yana cewa na gane gidan zainabu bayan na daɗe da rabona da gidan bayan na daɗe rabona da in ta wajen amma yanzu gidan saboda su ma sun tashi daga wajen ya zama kusai ba ka ganewa sai alamun dutse can dutse can dutse can wurin na tsaya a wurin na yi tunani mai tsawo amma me yasa kake tunani mai tsawo daina tunani mai tsawo irin wannan yanzu lokacin su ya wuce ba wa mutane labarin me ya faru a filin uhudu kaga sai zan to mahudin kawai ba irin na wancan ba gaskiya ina ba ta an fahimta to shi ne gabas an banda sahibul kamriyat abu na wasu ya zo shi ya yi juyin juya hali ya shi yana ganin kawai abu dirigiya shi ne sahibul kamriyat shi kawai sai kasance wakokinsa da giya ake yi batun giya ba magana mai an yi an tafi gaba abu amma duk da haka yana da wata kafida shi ta tuba wadda kuma tana cikin min ajmal al-qasas bayan duk ya gama shirmansa daga baya ya zo tuba kasidar da ya ta tuba ba karamin kyau ne da ita ba wadda ba suna jinjina masa kwarai da gaske Allah dai kyauta وقد اخترنا منها هذه الابيات التي موضوعها المدح من زابو دنن بيتوتي نا اكلو عليهم ما ابا لابيكما ما ابا لابيكم daga cikin kasidar ala farqatna ba da ma ajahu hindu don saboda wato mun ɗauke su daga don ɗaukokin maudu'in da yake madahi a kai sai ce ne غرض الأبيات أقسام رئيسة الأبيات في المدد وهي تدور حول فكرة رئيسية واحدة وهي مدح أبي سماك بصفات خاطبة التي كانوا تمته بها العرب من كرم وحلم وشجاعة وقوة yace kaga yanzu ya ba maka magana kalima an shahid ko ba haka ba ya kuma yi maka magana dangane da munafaba ba faɗin shiyar da to sai kuma kasidar tasu mai ta kunsa yace gaba kai kasidar tasu ta duru haula fikratin ra'isiyatin wahida tunani babban guda daya yake tafiya cikin kasidar duk inda yaje kai ya rawo zai dawo gare wahiya wannan fikira din da yake tafiya akan tafiyar madahu alikamma yaban zurriyar gidan Ali Sallas duk sifatul fadila da sifofi na masu falala allati yatamaddahu biha al-arab wanda da su larabawa ke yaban junan su min karamin kamar karam wato bayar da kyauta kenan an gane ko wa hilmin da juriya wa taja'atin da jarunta wa su'udadin da kyauta su'udad kenan wato da wannan yayi bi kusan abin da waka duk suke kawo ta komo akan wannan shine al-afkar ar-rahifa ko fikratul raisiyya fil qasida sai ne to ga shirin abiyat
يخاطب الشاعر مناسب مناسب ابي سماك فيقول له لا تلوموا هؤلاء العظماء وان اردتم ان تتعرضوا له فافعلوا مثل فعالهم.
وانا ما نبيتم بركوكنا. kamar yana so ya ce maka ba ka ka ga anan gurin jirafa adabiya ba ta zuwa take tana ba ka yawan adan kalmomi ba za a kalli baiti ne gaba ɗaya sai a dunkule ma'anarsa bisuba mujmala ba bisuba mufassala ba kaga nan aqillu alaihim ay aqillu mun ce daga aqlin ne ka kafaita ka rage daga ai ij'aluhu qalilan aqillu alaihim la aballi abikum min al-lawm wato ku rage zargin da kuke musu la aballi abikum ku sawara ku ku rage zargin da kuke wa alu sammat aw tubdil makan allazi tudu ko ku suke inda suka suke yace ma'anar wannan yufafu sha'ir munafiqi ali sammas kamar shi mai wakan nan yana magana da wanda suke gaba da zurriyar gidan ali sammas fa yaqulu lahum yana cewa da su la talumu haula al-uzama ku daina zargin waɗannan manya wa in aradtum an tata'arradu lahum fas'alu mithla fi alihim in ma kuna son ku zarge su to a madadin zargi ko aikata abin da suke aikata wa mana na karanci da baiwa ku yi gasa da su ta wannan fannin mana amma menene kun kasa abin da suke kuma kuna zargin su suddul makanan da zai saddu ku cike ramin da suka cike mana ina ba ta an fahimta kamar waɗansu su ba za su yi karatu ba su ba za su yi hadisi ba su ba za su yi tafsiri ba su ba za su yi fikihu ba amma za su zagi duk wanda ya karatu kuma ba sai ka gudu naka ba ba bukari ne ba ba ga sha ka so kunyi ba ba muslim bane ba ga sha ka so kunyi ba kuma sai ka buɗe nawa ka sa ranar lahadi ranar da malam yake a daidai karfin da yake kai ma ka sa naka a masallacin ka ba kuke nan ba haka ba dan yin gidan ku sun gaji karatu ba kuma ku buɗe tafsiri ku sa daidai lokacin da muke da magariba kuma sai ku sa tafsiri don ku hana a zo suke nan kun huta kun yi mana tsiyar sai kuma yace innahum qawmun yaziduna bina al-masjid ba a cewa yaziduna sai da ce yujiduna daga ajaba yujidu ijabata idza ahsana akan ce ajaba shay'a yayi ne kenan ahsana kun jawwada ma'ana ja'alahu sayyidan kun gane ku yujiduna suna kyautata bina al-masjid gini irin na girma da mutunci ويوصون بالعمل ويتمسكون بالشهود والمواثيق المعقوده wato suna cika alkawari suna yin riko da dukkan waɗansu haƙoƙi wal mawasi da alkawarin nuka al-ma'quda babu kwalla da su ulama jam'i ne na halim halim shine ne mai juriya ulama ya zama masu juriya ke wasi usudur suna da yalwar kirji ba su da kuncin kirji irin yadda da an yi musu abu su auki sukan zure su rawa ta kirjin su duk abin da za a faɗa na mona rawa su zure su ne wasu usudur ya ta hallauna wato suna siffantuwa bin riski da tausasawa wal anatu da bin al'amurra a hankali wannan yana nufin ula'ika qaumun in banau ahsanul buna in za su yi gini za su kyautata ginin abin da ke nufi in za su yi kyauta za su yi babba an gane ku in za su yi wani abu ko menene za su yi mai kyau ba su yin kira rawa wa in ahadu auku in sun yi alkawari za su cika wa in aqadu shattu in sun kulle yarjejeniya za su karfafe ta ba sa kunce ta ko tsorore ta in sun ce a yarjejeniya tsare tsotsar yaki za su tsare tsotsar yaki a yarjejeniya taimakon juna to za su taimaki juna shattu shi ne nan gurin yake so ya tamatta kuna bil huquqi wal mawaqit al ma'quda ulama wasi'u sudur yatahallawna bil rifq wal ana